ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu ta'ala godiya da kadarta mana haduwa a wannan yammaci na lahadi a yau muna 23 ga wata na bakwai wata na shidda jumadal akhira shekara ta 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da izinin Allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalina sallallahu alaihi wasallam wallafan shehu malami al'imamun nawawi Allah ya rahama a gare shi malam yana mana bayani akan abin da ya shahi cikin kitabu da'awat afwan kitabul umuril manhiyi anha littafin da ke magana akan abubuwan da aka yi hani akan su wanda malam ya bude wannan babi da hani game da maganganu marasa amfani sannan kuma da abin da ya shahi irin gulmammaki da yi da mutane mun karanta hadisi guda goma a cikin wannan babi za mu tashi hadisi na sha ɗaya a yau malici wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga abu sa'id al-khudri Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa lalle annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce idan asba hablu adama fa'innal a'adha a kullaha tukaffirun lisana ta ƙulu ittaƙin lahafina fa'inna ma nahnu bika fa'inis taƙamta staƙamna wa'ini wajajna rawahu tirmizi ma'ana tukaffirun lisan ai ta zillu wa takhdar abu sa'id al-khudari Allah ƙara yarda a gare shi yake ambata cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan asbaha ibnu adama a duk lokacin da dan adam ya wayi gari idan safiya ta yi fa innal a'dha'a lalle gaban jikin dan adam kullaha gaba ɗayan su wannan gaban gabaki ɗaya tukaffirul lisana suna rirsinawa halshe suna kaskanta ga halishi yani kenan suna meka lamarinsu zuwa ga halishi dukkan waɗannan gabbai na jikin adam ta ƙulu waɗannan gabbai suna cewa ittaqillaha fina ka ji tsoron Allah akan lamarinmu ya kai halishi kenan kar ka ja mu ka kai mu inda zaka baro mu mu je mu hallaka gabaki ɗaya wannan halishi abinda zai rika ambata kenan abinda gabban za su rika ambata wa halishi cewa ka ji tsoron Allah cikin lamarinmu fa inna ma nahnu bika ka sani cewa mu mabiya ne a gare ka kenan mu muna bin ka ne ai mujazuna bima yasduru anka za a mana sakamako za a sakanta game da abinda ka ja mana kenan idan ya jayo wani abin da yake ba alheri ba to tabbas waɗannan gabbai gabaki ɗaya abin zai shahe su to wannan shine abin da wannan gabbai suke cewa fa inna ma nahnu bika ka sani cewa lalle mu ana mana sakamako ne game da abin da ya zo daga kai halshi suke cewa kamta stakamna a duk lokacin da ka daidaitu ka tsayu kai abin da ya kamata to gaban gabaki ɗaya za su tsaya su yi abin da ya kamata amma wa ini wajajta a lokacin da ka karkace kuma e wajajna mu ma za mu karkace kamar yadda ka karkace wannan shine bayanin gaban jikin dan adam a kowace sahiya ga bayanin da suke kaiwa zuwa ga halishe cewa ya daidaitu saboda in ya daidaita za su daidaita in kuma ya zamanto ya karkace to ga baki ɗin za su karkace tare da shi kaga wannan maliki cewa annar rawahu tirmidhi sai ce ma'ana tukaffiru lisana ay tadhillu wa takhda'u wannan gaban naka gaba ɗaya suna ƙasƙanta suna wa shi halishi a karan kanshi kenan shi suka sa gaba in yayi alheri yana wani alherin zai same su haka kuma idan ya karkace su ma dai wannan karkata za ta same su gaba ki daya malici wannan hadisi na karantar da mu ahammiyatu hifzil lisan mahimmancin da kiyaye halshe ka san abin da za ka rika furtawa saboda wannan kiyaye halshen fi salamatul insan shi ne abin da yake sa ɗan adam ya zauna lahiya kana iya yin wata magana guda ɗaya da halshenka ta haɗa al'umma masu yawa haɗa rigingimu kala-kala wanda kuma ga sunan za ka gan suna faruwa ko a ƙarara ko kuma a saman kafafen sada zumunta irin na zamani wani zai hutu ya wata magana da ba ta da kai ba ta da ƙafafuwa sai a ɗige a shiga zage-zage da amma makamantan wannan wajibi ne mutum ya ji tsoron Allah saboda amintuwar dan adam da zaman shi lahiya yana da alaka da amintuwar harshen shi kenan karka furta abin da ba daidai ba malik kana cewa zalika li annahu khalifatal qalb wa zalika li annahu khalifatal qalb saboda shi halshe wakilin zuciya ne kuma shi halshe shi ke tarjama abin da ke cikin zuciya yake cewa dan adam zuciyar shi da halishen shi su ne jagaba shi kuma halishe yana tarjama abin da yake cikin zuciyar adam ne da kaga wajibi ne ka kiyaye abin da yake halishenka ka ji tsoron Allah kar ka saki halishenka ya rika furta abin da ya ga dama mali cewa an mu'azin radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullahi akhbirni bi amalin yudkhiluni aljannata wa yuba'iduni minan nar قال لقد سأل قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أي حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس, الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة والذروة هو ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا على حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد سبق شرعه في باب قبل هذا مالك تشوى وأن حديثي حديثي نينا معاذ Allah ƙara yarda gare shi yake cewa qultu mu'az yake cewa nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace mazalla akhbirni bi amalin ka bani labarin wani aikin da yudkhiluni aljanna wannan aikin in aikata shi zai zamanto sababin shiga na gidan aljanna sannan kuma wa yuba'iduni minan nari zai nisantar da ni game da gidan wuta qala mazalla ke ce wannan mu'az yace mu'az laqad sa'alta an azimin kai tambaya akan abu mai girma amma kuma wa innahu la yasirun abu ne mai sauki alaman yassarahu Allah ta'ala alaihi ga dukkan wanda Allah sauƙaƙe mushi ya aikata aikin da za su kusantar da shi zuwa ga shiga aljanna ya nisanci ayyukan da za su kai shi gidan wuta wannan abu ne mai sauƙi amma ga wanda Allah sauƙaƙa ma Allah sauƙaƙa mana yace ta'budullaha abu na farko ka bauta wa Allah kai wannan shine matashin lamari bautan Allah dayanta Allah subhanahu wataala a cikin bauta rishin abin da yake shirka ga Allah wajibi ne bawa ya nisance shi yace la tushriku bihi shay'a kar ka gwamaye ubangiji da kowa a cikin bauta eh ani abudullaha wajtanibu at ku bauta wa Allah ku nisanci duk abin da yake bautan wani Allah ne wannan shine gaba na farko wanda in bai tsayu ba babu wani aikin alherin da dan adam zai samu sakamako a wajen Allah subhanahu wataala dole sai an samu bautan Allah sannan kuma an samu kaucewa shirka wa tuqimus salata sannan kuma ka tsayar da sallah kenan ka yi ta akan ka'idan karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli sannan kuma wato ti zakata ka bayar da zakka idan Allah ya baka halin da zaka iya hudda zakka ka hudda zakka kar ka bar dukiyar ka babu zakka wannan dukiyar wani abu ne wanda Allah ya mallaka maka dan ya jarraba ka shin zaka kiyaye dokar Allah akan wannan dukiya ko kuma ba zaka kiyaye dokar Allah ba daga cikin kiyaye dokar Allah ku fitar da zakka sannan wata sumu ramadan haka kuma azumtar watan ramadan ga dukkan wanda Allah ya bashi lahiyar da zai azumce shi kaga wajibi ne ya azumci wannan abu wannan dukkan wanda Allah yana ambata mishi abubuwan da za su kai shi gidan aljanna bautan Allah tsayar da sallah bayar da zakka azumin watan ramadan sai ce wata hujjul baita sannan ka ziyarci daki albaita anan ana ne alka'aba ka ziyarci ka'aba in istata'ata ilaihi sabila idan ka samu kana da daman zuwa wannan wuri la sai bangaren da ya shafi guzuri da abin da ya shafi abin da zai doka ya kai ka da sauransu in ka samu dama wajibi ne ka ziyarci dakin Allah ka je kai aikin hajji kana dukiya kana cewa sai baɗi sai baɗi sai baɗi sai baɗi sai wata baɗin ta zo bakka nan ko kuma wata baɗin ta zo kana nan amma kuma kai ɗin silat ne bakka da komi abubuwan da Allah baka wakin ka mai da hankali ka je kai ka sanya dukiya a cikin ranka kana cewa a sai ta kai waje kaza sai ta kai kaza wa ila zalika Allah kiyaye sun maqala sannan mazalla yake cewa awa ala adulluka ala abwabil khairi shin bazan maka nuni ba akan kohohi na alheri bayan waɗannan abubuwa akwai abin da zai taimaka maka akan shiga gina aljanna kamar ka ce mazalla mine ne mazalla ce a saumu junna azumi kariya ce duk mutumin da ya Allah ya arzuta shi da yin azumi ta wannan mutum Allah ya arzuta shi da arziki mai girma mazalla salasala yake cewa ma min abdin ya sumu yawon fi sabilillah babu wani bawa da zai azumci wata rana saboda Allah illa ba'ada Allahu an wajhihi nara 70 khalifa sai Allah ya nisantar da huskan wannan bawa daga gidan wutar jahannama tsawon ratan tahiyyar shekara 70 azumi daya sai zama to Allah arzuta ka da yin azumin nafila alhamishi da litinin kaga duk sati guda kana da ni kana ƙara nisantan wuta tsawon ratan shekara 100 da nawa 140 tsawon ratan shekara 140 a wannan wa a duk sati in ka buga shi a wata yaya in ka buga shi a shekara zai kasance shi sama zalla ya ce a samu junna azumi kariya ne garkuwa ce duk wanda Allah ya arzuta shi da kokarin azumi to wannan mutumin ya samu arziki mai girma banda wannan kuma azumi yana daga cikin abin da yake taimaka wa gangan jikin ɗan adam akan bin Allah za ka riƙa bin Allah saboda wannan ɗagawa da jijji da kai da gangan jikin ɗan adam yake da idan kana azumi yana karya wannan labar sai zama to kowane lokaci kamar miz ajur ne kake ma kanka a kowane lokaci kai azumi saboda yanzu misali ka ɗauki cikin azumi in ka huta ya kake ganin lasiyawa da rana sai ga duk wani hatsabibi ya nemi wuri yami ya yi kistirin saboda baya cin abinci daga azumi yana iya daga cikin abin da ke seta dan adam idan kuma gwamro ne kai bakka da aure iya daga cikin abin da zai zama maka kariya haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa matasa ku yi aure idan kuna da damar yin auren akwai ba'a me ba'a shine kudin da zaka auren da kakka zo ka tsaya ka ce a baka sadaka fi sabilillah ba a bada mace sadaka fi sabilillah duk yadda za a dole ka bada wani abu a matsayin sadaki alal aqal sannan kuma bayan abin da ya shahi wannan ya zamanto kana da dan abin rihin asirin da zaka iya daukan dawainiyanta a karan kanta kaka ce mutane sun hana kadiya saboda baka da aiki ai busu da tawakkali a wannan tawakkulu ne kai magare ka ba tawakkali wani tawakkali dole sai an yi al'akhdhu bil asbab dole sai an dauki sababi sannan a dogara ga Allah manzara sallallahu alaihi lokacin da yake bayani akan cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli sai ce la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yace inda kuna da tawakkali haƙiƙanin tawakkali da Allah ya arzuta ku irin yadda yake arzikin tsuwa me yace amma yake cewa tabudu khimasan wa taruhu bidana ashe ta tai ta mu ta ne ba to kaga dole sai mutum ya dauki sababi sai kaga anan mazalla yake cewa idan mutum ya zama to bai da wannan ba'ar to fa alaihi bisawm na hore ka akan ka rika yin azumi me yasa yace fa innahu lahu bija azumi kariya ne a gare ka saboda zai rika dankwashe wannan sha'awar taka kuma ka ji tsoron Allah ka yi dan Allah saboda sai ka ji wani matashi da tashi in yi azumin ma sha'awar karuwa take a malam a yi azumin da gaske sannan kuma a yi shi da wannan niyya sannan kuma azumin kar a gwamaya shi da abubuwan da azumin baya so saboda yana yawa azumi kake bakin ka ne a bai cin abinci bai shan abin sha amma kuma sauran abubuwa duka kana yi kaga wani azumin ka bai da amfani Allah kiyaye mazala yake cewa as-sawm junna azumi kariya ne garkuwa ce was-sadaqatu ita kuma sadaka tudfi'ul khati'a tana kashe ko ta daiwa tana kashe laihi ko kuma ayyukan sabu kama yuqfi'ul ma'un nara kamar yadda kasar ruwa aka ɗauko wuta aka ɗauko ruwa aka zuba mata wannan ruwan yana kashe wuta to haka sadaka take kashe zunubai da haka duk wanda Allah mallaka mishi wani abu yayi tai yayi ta badawa kare gaji kuma bada wannan da zaka yi har a yau kana samun addu'a daga mala'iku wanda Allah yake turowa a dukkan sahiya Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allah ka baiwa mai badawa ka maye mishi gurbin abin da ke badawa kaga riba goma da gobe tara kar ka gajiya gwargwadon abin da Allah ya baka kai kokari ka ba kanka hidimtawa kanka ne kake saboda arzikin da kake tsammanin arziki ne babu wani abin da zai zamanto a matsayin arziki haƙiƙi a gare ka in ba abin da ka bada ba kai sadaka ka bayar ka ciyar ka taimaka wa waɗanda ba su da wannan zai zamanto maka abin alfahari a wajen Allah subhanahu wataala gobe kiyama mazalla ce sadaka tana kashe zunubai kamar yadda ruwa yake kashe wuta sai ce wa salatul rajuli min jawfil layl haka iya daga cikin ayyuka na alheri da ƙohohin alheri da mazallar ambata wa mu'az ya ce mashi ka sani ya kai mu'az salatun rajuli fi jaufin lai sallar mutum a tsakiyar dare jauf ciki ko ciki yani jaufin lai tsakiyar dare ka tashi a lokacin da wada atil harbu au zaraha duk wanda zai kwanta ya kwanta duk wanda zai hayaniya gama hayaniya shi ya kwanta a lokacin kai kuma ka tashi shine manzala ya karanta bayan ya musu wannan bayanin sun matala sai manzala ya karanta tatajafa junubuhum su halin masu imani yan aljanna a tatajafa junubuhum haƙarƙarin su yana nisantuwa anil mabaji'i game da shuhuda sannan kuma wa yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna roƙon ubangijinsu khawfan suna tsoron azaba wa tama'an suna kwaɗayin rahamar Allah ta ce aljanna Allah ce wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma daga abinda muka arzuta su Allah ce suna ciyarwa sai ce fala ta'lamu nafsun babu wata rai da ta san cewa ma ukhfiya lahum abinda aka boye mata min qurrati a'yun abinda za ta kalla gobe kiyama ta ji dadi ta horin ciki kaga yanzu misali in abinci kace anan ka ci abinci ka kare ya wuce idan tsimma ka sa ka sanya shi ya tsufa ya wuce idan wani gida ka gina ka mutu ka bar shi an kare amma abin da kai na ayyukan alheri gobe kiyama zaka gansu sune sabbin shiga gidan aljanna qurratu a'yun Allah ce jaza'an wannan sakamako ne bima kanu ya'maluna game da abin da suka aikata a nan gidan duniya da haka kowa ya zage damtsen shi duniya nan ake samun aljanna a nan za ka aikata aikin alherin da za ka tsince shi a gaba kar ka yi wasa kar ka yi sakaki duniya ka ta ruɗe ka shi sa Allah ke ta falata gurran na kuma ayatun duniya kar da rayuwar duniya ta ruɗe ku kana ga cewa kamar yau aka fara kamar ku kaɗai ne matasa kamar ku kaɗai ne masu kuɗi kamar ku kaɗai ne masu mulki alhali duka lokaci ne ya wuce akan al'ummomi masu yawa kamar yadda kuma wucewa zai zuya kan sai ku zamanto khabaru kana sai da aka cewa da an yi suwa ne da an yi suwa ne yanzu su ubayi ibn khalaf da irin abin da suka shifka na tsiya kaga sai dai a bada labarin su a yanzu amma lokacin gani suke bakkata su ci garin su ne ma'aikar su ce su suke da wuka suke da nama yau ina suke babu su adam ya ma kan shi lissahi ya ma kan shi alheri sannan mazala ke cewa sun makala sai mazala ya ƙara cewa mu'az ala ukhbiru ka bi ra'sil amri shin wai mu'az banda waɗannan ƙohohin alheri azumi sadaka sallan dare mazala ce bazan baka labari akan bi ra'sil amri kan al'amarin gaba daya wa amudihi gimshikin shi gaba daya wa zirwati sanamihi tozon habbakan shi zirwatu sanamihi tozon habbakan shi da ci gaban shi gaba ki daya mazala ce ba zan baka labarin wannan fakultu bala ya rasulallah ma zai ce ya ma'aikin Allah a bani labari kala mazala ce ra'asul amri al-islam kan al'amarin gaba daya duk yadda za a kada a raya kana nan a matsayin musulmi wannan musuluncin karya barka daidai da kiftawan ido falata mutunna illa wa antum muslimuna wa abudu rabbaka hatta ya'tiya kal yaqin ka bauta wa ubangijinka ka tsaya akan musulunci har mutuwa ta zo ta same ka mazalla ce ra'sul amri al islam sai yace wa amuduhu sala gimshikin tahiyyar al'amarin kuma shine sallah yanzu an samu musulunci tare da kai to dole sallar ka ta zamanto irin sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tun daga abin da ya shahi tsarki abin da ya shahi alwalla abin da ya shahi kabbar al'arama karatun fatiha yanda ake ruku'i abin da ake cewa a cikin shi tasowa sujada tahiyya da sauransu duka waɗannan abubuwa ka je ka zauna ka buɗe littahi a ka karance su ya zamanto kayi su ne ala basiratin akan sani ba kan naga ana yi ba ba kan jahilci ba ba a nan tun da aka tashi angon nan haka ake yi to ba hujja wace a wajen Allah ba ruwan Allah da ya ango kawai in ka yi daidai Allah baka lada in baka yi daidai ba kuma baka da wani kasa da ubangiji eh babu wani alƙawari da Allah ɗauka akan cewa zai baka wani sakamako to shine anan yake cewa amuduhu gimshikin addini shine sallah shi yasa sallah mutum ya kula ta akan lokacinta kar kai wasa kar kai sakaki akan sallah lokacin sallah yana yi ya zamanto kayi haramun zuwa masallaci kuma in son samu ne zamanto kowane lokaci aka kabar al'arama ya zamanto kana tsaye bayan lima wanda alheri ne a gare ka ba karami ba daga cikin magabata akwai wanda ake bada labarin yayi shekara talatin wani shekara arba'in kabbar al'arama ba ta taba kubce mashi ba in ka ga bai zo ba ko yayi bulaguro ko bai da lahiya amma in dai lahiyar shi lau lahiyar shi karas kaga mu yanzu anan da wahala mutum ya ce bari in kwanta saboda lokacin sallah in ya zo in samu kuzari in samu hamzari in je in sallah ɗauya bal hasali mutum zai zo ɗauki daren ma gaba ɗaya ya lalata shi akan danna salula ko wasu hirace-hirace marasa amfani sannan kuma lokacin da ya kamata a ce ya tashi da kuzari ya bauta wa Allah wani lokacin kuma ya yi ligib a saboda la'alla a lokacin ne gangan jikin shi ma ya zama to ya fara hutawa can ya yi ta hayaniyar banza la mutum ya ma kanshi lissahi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzana lakum kama kanka raskwana kama kanka lissahi kama kanka hisabi kai da kanka ka sani in kai mai kyau ka sani in ba kai mai kyau ba kuma ka sani haka mutum kare yaudari kanshi wa amuduhu sala wa dhirwatu sanamihi kololuwan tozon addinin musulunci shine aljihadu fi sabilillah yin jihadi don ɗaukaka tafarkin Allah subhanahu wataala wannan iya daga cikin ayyukan da addini ya karantar jihadi addini ne kuma yana zaune da gindin kanshi a cikin musulunci amma bai bukatan garaje ko kuma yin shi akan tsarin da ba tsarin karantarwar addinin ba kuma kamar da za ka shawo ɗan zahin kai a yanzu waɗanda suke da'awar abubuwan jihadi mafi yawancinsu sai ga cewa ba jihadi bane na Allah ba jihadi bane na Allah so yake tun aka fara abin nan yau da shi to so yake sai an kare da shi bayan manzana salasala futuhat nawa akai kai ba a ma samu futuhat ba masu yawa sai bayan rasuwar annabi muhammad salasala amma wa ya zo da addinin shi zo da addinin ku dora ku yi abin da allah ya dora muku wanda za ku iya la yi kallifin lahu nafsan illa wus'aha allah ba ya dora wani sai abin da za ta iya abin da za ku iya ku yi abin da ba za ku iya ba allah ba zai tambaye ku akan shi ba ku fara ku dora dan ba la'alla ubangiji zai zo da wasu mutane da wani yanayin da a lokacin kuma sharɗan na jihadin sun tabbata a lokacin sai a yi shi amma irin wannan halin da ake ciki na jahiltar musulunci shi musulmin a karan kanshi huwa mani haribuddin musulman suke yakan addini saboda mu sani ba al'insan adubu ma jahila dan adam yana kiyayya da abin da ya jahilta musulmi ne bai san kalmatu la ilaha illallah ba tabbatar da ita tsaida ta kiyaye ta rashin aikata abin da zai rushe ta musulmi na nan abba bai sani ba shuruɗul islam bai san su ba sharuɗa waɗanda misali shuruɗu na waƙidul islam akwai abin da suke warware musulunci bai san su ba abu kaza yana warware musulunci ƙarƙashin aya da hadisi shi je ke kawo an shigo shi kenan an shigo kenan alhali ga shi na mutane da dama wanda sun musulunta amma allah ya bada cewa kamurai ne sun kafurta Allah ce ya halifuna ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wala yahlifuna ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr sai ce wa kafaru ba'da islamihim ashe in an musulunta ana ya kafirta in an yi aikin kafirci qur'ani qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yace la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum haqiqa Allah ce kun kafirta bayan imaninku yanzu misali anan kaga izgili ne aka yi ga Allah aka yi izgili ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka yi izgili ga sahabban manzon Allah lokacin da za ta yi yaƙi wanda daga cikin munafukai yake cewa waɗannan mutanen masu kattan ciki za su iya zuwa su yaƙi waɗannan kaburan da suke da tanadi kaza da tanadi kaza shi ne ke cewa waɗannan mutane Allah tambaye su wai da Allah ne ko da ayoyin Allah ne ko kuma da banzan na Allah ne suke yi izgili yace la ta'taziru karku kawo hamzan ko ni kad kafartum haqiqa kun kafirta ba da imani kun bayan imanin to amma a yau nawa daga cikin abin da ke karantarwar addinin musulunci ne manzara sulasala ya kare rayuwar shi na karantar da wannan abu wani da sunan musulunci ya zo ya izgili da wannan abu nawa ake samu a yau yana da yawa to alistihzaku biddini aw bi shay'in min ad-dini kufrun yana daga cikin nawaqidul islam abin da yake warware musuluncin mutum mutum ya zo ya yi inkari ko ya izgili game da wani abin da ya tabbata a shar'ance komi karantar shi in ka izgile shi ka kafurta ka kafurta Allah kiyaye to kaga waɗannan duka ya kamata mutum musulmi yayi ne ya san su amma sai ga mutum musulmi bai san wannan ba sannan haka sallar ba karanta ta bai haka in zakkar zai ba karanta ta bai komin shi kawai a dubge ne ga tayya a dubge ga tayya wannan mutanen yahtajuna ila tasfiya wa tarbiya a karantar da su a tarbiyantar da su su samu kimtsi da nutsuwa duk idan ya zamanto an samu wannan to wallahi wasu abubuwan automatikin za su kuma za a nijar mutum nawa kashi gomiya tara da tara musulmi ne ko ba ka ba a karantar da mutane a tarbiyantar da su tarbiyya ta musulunci shari'ar Allah kai tsaye za ta zo saboda bai kamata ba a ce ƙasa mai kashi gomiya tara da tara in dai haƙiƙanin sun fahimci musuluncin da zamanto kuma shari'ar su ba ta musuluncin ba ne ba me kai mu zuwa ga haka rashin fahimtar musulunci yadda ya kamata to kaga maganar cewa ka tashi kai a karantar da mutane a karantar da su su fahimci me musulunci amma mutum yana aikata yanzu ka duba sihiri da ake da tsubbu da ake bokanci da ake su a suke yin shi musulmi bal asali wanda ma ke ga cewa ɗan ajin tabarkalla na cikin musulunci malamai malami sai da tsubbu yana bugun ƙasa yana da awar sani ilimin gaibi duka wannan akwai su kuma da sunan musulunci wannan shi ne wasu ne sunan su ne a kabira muhsini a manya-manyan a ciki to fa ma balu ka bilju hali to ina kuma waɗanda suke jahilai musan koyi ba wannan ya karanta ƙurani ya harrace ya karanta littafi kaza ya karanta kaza amma ya zo yana shirka Allah kiyaye a karanci musulunci mutum ya karance shi ya san wannan musulunci yake ga duba lokacin sahabbai ba su yi ƙasa a gwiwa ba ko kasuwa za ku yi tsara kasuwa da kai da ku biyu yau in yake wajen manzo Allah kai sai ka tai kasuwa in kuka komo makwabta ne dama abin da ya karanta wajen manzo Allah ya karantar da kai abin da ka samu a kasuwa ku ko ku raba gobe wancan ya tai gujibi wancan ya tai haka suke tarawu saboda su karanci addini mu kuma a yau masu karanta addini wallahi kawai ɗaya kuna cikin bayan Allah ɗaya ɗaya ne mafi yawanci kawai idan ka ce kadi kamata salat so su sallah ya ake sallah bu sani ba ya ake kiyaye ta bu sani ba me yake bata bu sani ba wajibi ne makaranci addini kuma wannan wannan jan kunne ko kuma jan hankali zuwa ga magidanta a cikin gidajensu dan Allah duk wanda zamu kinkashe huto waje da Allah mu rika jinjina shi duk wanda kaga ya huto daga cikin wani gida ya huto kai a matsayinka na uba a matsayinka ta uwa da Allah ku tsaya ku yi abin da Allah dora mu yaran su fahimci addini tun suna yara kaga mutum kawai rayuwa yake shi da kashi mai sama mai yake lasiwa matasa kaga mutum yana rayuwa wallahi bai san ban me shi da kashi shi bai san shi me me yake so bai sani ba me yake so bai sani ba me ya kamata bai sani ba me bai kamata bai sani ba shi ne kawai kashi da rayuwa to kaga matsala ce daga ina ka same ta an same ta daga gida kowa ya ji tsoron Allah ya ayyu wallazi amanu ku anfusakum wa ahlikum nara kowa ya karantar da iyalin shi ka karantar da su tun suna kanana su san qur'ani su san hadisi su san yadda ake bautawa Allah sai a rage wa al'umma dawaiya amma kafir zo wani yaro ya zama virus a cikin anguwa shi kadairan shi ya hana mutum ɗari ruwa su zama lafiya in dukiya ce ba isa aji ba in kaza ne ba isa ba aji yanzu an yi gaba da shi Allah kiyaye wajibi ne mu karanci addini wallahi Allah ya mana gata Allah ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina Allah ya gama ma masu imani gata wannan samuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗannan abin da karantarwa ka duba sama me yace mishi cai mishi awala adulluka ala abwabil khairi kohohin alheri duka ya ambato su sannan ko bayan su yanzu ga kuma wani abin da yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci sallah sannan kalmatu la ilaha illallah sannan abin da shayi kaza wannan shine abin da manzon Allah yake karantar da mu yace wa amuduhu as-salat gimshikin tahiyar sallah ce sai ce wa zirwatu salamihi sannan kuma kolo tozan shi na kolo ruwa zirwa a'la kolo ruwa salamihi tozan shi yace al-jihadu shine jihadi saboda babu abin da yake sa kahure shiga cikin taitayinsu sama da jihadi shi sa Allah ce famani atada alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma atada alaikum wanda ya muku ganganci ya muku karambani ku mushi ganganci ku mushi karambani kamar yanda ya muku yayi ta'addanci akan ku ku ta'addanci akan shi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha in aka maka ba daidai kana da damar da zaka rama ba laihi kai ba أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أما قائدة إذا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله تنصروا دولة أن كيا يوكو الله أن كيا يكرن ترون الدين أن أي كتاتا سي الله كيا يوكو كامري باب علشان دي يكيزي bayan an yi duk abin da yake na da'awa ya isa wurare sama da jihadi kuma shine aka a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ka duba da ake taka musulunci da musulmai kasashen duniya sun manyan kasashen duniya lasewa na yammacin duniya sun ɗoki kansu a matsayin duniya kamar kayansu abinda suke so za a yi abinda ba sa so ba za a yi ba kuma shi ne ake ciki a yau ana kamar an waye an yi teknoloji an yi waye an ƙirƙiri kaza ƙirƙiri kaza wallahi jahilcin da da zalimcin da ɗan adam yake yau a ban ƙasa wallahi ko dabba ba ta yi shi ko dabba ba ta yi shi mutane uluf ɗayiwa za a kashe akan maslaha wani mutum shi kadai saboda enteren wani mutum shi kadai kuma wannan mutumin yana ga cewa shi model ne a duniya a kalle shi in ana so a ga cigaba yana cigaba yake akhbas wahid mafi kazamtuwa a cikin mutane yana ga shi kamar ya kai mataki kaza shi yasa duk abin da duniya take take ga cewa ta kai na cigaba wala cigaban banza ne waɗannan abubuwan wanda mazalla karantar in ba kansu aka komo ba ba ranar za a zauna lahiya saboda duk abin da za ka karanta in ba wannan ɓangaren ba kaga mi zai maka yana ƙara nisantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma ba zai koya maka ya kamata ba don daga sanar da sun yi karatun na duniya amma kuma halin su ne malalata a duniya lamba ɗaya wanda babu wani wanda ke gabar su lakiyayi mazalla ke cewa wa zirwatu sanamihi kaga duk wanda ya zama to ya taba ku kuma ku taba shi wanda sai ya gane cewa ko da bai bari don Allah ba zai bari saboda cewa ya san in ya taba taba shi zai sun makala sai mazala ke cewa mu'az ala ukhbiruka bima bima laki zalika kullihi shin bazan baka ba labari akan abin da ya hade waɗannan abubuwa ga baki daya duk abin da aka ambata na abin da ya hade su ga baki daya qultu mu'adh yake cewa nace bala ya rasulullahi eh ya makin Allah a bani labari fa akhadha bi lisani sai manzo Allah kama halishin shi ya kama halishin shi wa qala yake cewa kuffa alayka hada yace mu'adh ka rike wannan ka rike halishin ka qultu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'adh yake cewa nace ya ma'aikin Allah to wa inna lamu akhazuna bima natakallamu bihi kira duk zubar da muke da surutun da muke za a kawo mu akan shi kala mazalla ke ce mashi sakilat ka ummuka da ma tsoka ta yi barinka wannan shine fasaran shi to wannan kuma a fasaran haka sai ka ce ashe wani baka da fahimta ashe baka gane al'amarin da yake ba wahal shin kana tsammanin cewa ne ya kubbun nasa ana kifar da mutane finnari a wutar wutar jahannama ana kifar da su akan wani abu ne kana tsammani ala wujuhim akan huskokinsu ana kifar da su ne illa ala hasaidu alsinatihim akan dalilin abinda halishan su ya girban musu abinda halishan ka ya faɗi da shi ne za maka lissahi ka ce kaza ka ce kaza ka yi kaza ka yi kaza to kaga wannan hadisi shagundum ne ya karantar da abubuwa masu tarin yawa ce wannan a ce za ka ba da duniya arzikin duniya kam a baka wannan hadisin ɗaya ka karanta kasa cikin rayuwa ka wallahi maka alheri amma gashi ne yanzu bala'i kyauta majjanan sadaka hadisi kuma ingantacce ga su abubuwa na alheri wanda kala-kala ka kwatanta su a cikin rayuwanka sai dai ka ba wani labari ya a kallon ka daga yi kana birge mutane wani da gaske saboda ka samu tsadaddin kalmomin da suka fito daga bakin da baya karya sallallahu alaihi wasallam Allah taimake mu da aiki malace rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun malace wa qad sabaqa shar'uhu fi babin qabla hadha kenan sharhin hadisin ya gabatu a wani babi wanda ya gabatu kafin wannan al'aidi wannan hadisi yana karantar da mu mahimmancin da kowane rukuni daga cikin rukunin musulunci yake da sannan kuma da bayani akan hatsarin halshe sannan kuma da bayani akan cewa lalle babu abin da yake kifar da mutane a cikin wuta in ba dalilin sakamakon abin da halshe su girma musu ba Allah ba mu ikon kare shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكرم قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد باهته رواه مسلم مالك حديث أبو هريرة الله قال يرى أغنيسه yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace atadaruna mal ghiba shin kun san me ake cewa yi da mutum qalu sahabbai suke cewa Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzo su ne mafi sani to amma yanzu bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in ka tashi aka tambaye ka aka sai ka ce Allahu a'lamu ba za ka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu ba sai daga ce Allahu a'lamu yawwa wannan shine daidai kalma ta rasuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suke ambata cewa a ba za a ce ba ya rasu da ce ya faku ya faku me fakuwa ya bace kenan bai mutu ba kenan bai mutu ba wanda wanda suke da wannan tunanin tawili ne baɗin sannan kuma suna da manufa ƙarƙashin haka yanzu idan aka zo ana wasifa aka shi hudu a farin ƙyallon nan aka ce abubakar yana nan umar iya nan usman iya nan aliyu iya nan manzala isa lasu da yana nan tun da dama ba mutuwa ba sai fakuwa ne suka ta yanzu ba su ba sai a ce maka ai shehiwa ne ya ma bayyana a waje kaza mutane suna ɗaukan suna cika motoci suna zuwa suna gani saboda fakuwa mutum ji tsoron Allah addini ba kayan ka bane ba ba son zuciya ka bane ko kuma yadda kai ga dama Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun ba ba ba ba rage darajar shi bace ba ka'ida ce ta ubangiji subhanahu wataala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum تختصمون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أأنتم أعلم أم الله da ku da Allah wahi sani Allah ya ce zai mutu Allah ya ce ya mutu mutum na farko bayan manzan Allah a cikin wannan al'umma shine Abubakar Siddiq khutbar shi da yayi lokacin ba abin da manzo Allah ba me yake cewa man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut shikenan kawai saboda yan bid'a sai rada kai sai ka ce ah ai ba za a ce ba kaga lafazi ne wanda akwai rishin da'a a cikin shi idan ka ce akwai rishin da'a akwai matsala Allah ya faɗi kuma haka sahabbai suka gane kuma tinkan su bar duniya Allah ce wanda mutane ɗan aljanna ne kuma wanda ma yi yauni a cikin al'umma shi ne abubakar siddiq ya ce duk wanda yake bauta wa annabi muhammad sallallahu annabi muhammad sallallahu ya mutu wanda yake bauta wa Allah kuma Allah hayyun ne la ya mutu Allah ce kullu man alaiha fana kullu shay'in halikun illa wajha duka bayan waɗannan bayanai sai a yanzu ya sai a ce kaza za ka ɓaci wallahi za ka ɓaci saboda ran da ka ce za ka ci gyaran Allah an samu zara gina ba musulunci kake ba shi me musulunci alistislamu lillah me kauya zuwa ga Allah idan nace na me kauya na zuwa gare ka sai yanda kai na tahini na narke gaba daya ni babu ni kawai abinda kace ne za a yi wannan shine musulunci kuma shine definition din musulunci ta'rifin shi alistislamu lillah wal inqiyadu lahu bi ta'a wal khulus min ash-shirk wa ahliha sai zama to Allah yana hadi kuguna hadi subhanallah Allah kiyaye to a nan za ka ce allahu a'lam ba za ka ce allahu wa rasuluhu a'lam ba haka mazan karanta da sahabbai kai mai naka a ciki kuma ladan na ba kuma da za ku wani gungu ku ce to mu a kan kaza muke da haka mu da kaza muke yarda ai ba tilasta ubangiji za ku ba kuma allah ya yi ka'ida abin da yadda yake ba da lada allah shirye mu Allah mutum ya bi abin da yake karantarwa addini kakka ba kanka wahala ba kayanka bane ba lasta min al-himli wa lasta min al-ayr kawai a ce ne kai kai ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ta aka kubi wala tabta wala wala wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi hanyoyi wasu masoya can can can sai su raba ku da Allah fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da hanyar Allah kuma yau haka nan ne duk wanda ka samu ta dariƙa kaza ce shugaban tawani ne shi ake bi ake cirewa hula ake rirsuna mashi abin da ya ce shi za a yi ko da ya karyata ƙur'ani sai an yi ko ya karyata hadisi sai an yi Allah kiyaye Allah mutum ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah ka bauta wa Allah bautan Allah Allah ya saka Allah bai saka bauta ma wani ba ko yin abin da kai ka dama to shi ne kace Allahu wa rasuluhu a'lamu qala wa zalla ke cewa zikruka akhaka bima yakra abinda ake cewa giba gi da mutum yi ambaton ambatan dan uwanka da abin da yake ki ka san wani baya so a ce kaza akan shi sai kake bi kake barbaza kake barbazawa a cikin mutane qila afara aita sai aka ambata wa manzon sallallahu alaihi afara aita in kana fi akhi ma aqul ya makin Allah to in ya zama to abin nan da naji nace akan wani da gaske ne haka nan ne haka nan ne yana yi aikin shi ne shi ya aikata kala mazalla ke cewa wa in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu in yana tare da shi abinda ka fadin cewa wani kaza nan ma kai da shi wannan shine yi da shi da gaske ne to kai da shi sai ce wa in lam yakun fihi ma taqulu amma kuma idan zaman to abinda ka fadin ma akan shi ba haka nan bane ba mazalla ce faqad ba hatta yu ai kai yanken ƙarya ka dora mishi tashin hankali kaga ne ba huta a ciki kowannan mutum ya kame bakin shi daga shi ku ci gaba da mu ci gaba da kallon mutuncin junanmu shi da abin da addini karantar da mu zan iya kuskure tabbas ina da kuskure kana da kuskure yana da kuskure amma ba wani abin shelanta bane wanda kuskure mu ya bayyana a gare shi mu shi nasiha mu taya shi adda Allah ya taimake shi ya fasa amma ba rika yawo ana shelantawa duk da cewa akwai abubuwan da babu laihi idan ya tabbata akan mutum za iya wanda addini kuma ya bada dama za mu zo mu ji su a gaban malamin ya ambata su mazala ke cewa wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad iktabtahu in abinda ka hodi akan shi ba haka nan bane ba to ai wannan kai kiran ƙarya ka dora mashi kuma Allah sai ya tambaye ka akan wannan anan mazala sallallahu alaihi ya mana tahdid ma'anar ghiba wal buhtan abuwa guda biyu mazala karantar da mu al ghibatu abinda akwai akan mutum haka nan ne kaje kai gaba ka rika balawa kai da shi abu na biyu albuhtan shine kiran ƙarya ka ɗora mashi to kaga dukkan ɗaya da kowane ɗaya daga cikin biyun ba baka dama ka yi shi ba in ba wata larura ta kama ba kuma makamancin wannan bayani zai zuwa kan shi insha Allah malai cewa an abi bakrin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala fi khutbatihi na'am na abi bakrin ne mi gare ku طب وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت علامة الاستفهام متفق عليه أبي بكر Allah ƙarar da gare shi yake cewa lalle manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa fi hudubatihi a hudubar da manzan Allah ya yi yawman nahari ranar yanka ranar yankan layya kenan ranar goma ga wata na zulhijja bimina mazalla ya yi wannan hudubar amina fi hajjatil wada'i a hajjin shi ta ban kwana mazalla yake cewa sahabbai da duk wanda suka zo na duniya gaba daya ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum lalle jininku da dukiyarku da mutuncinku a'rad jam'u ird haramun alaikum haramun ne tsakaninku wani ya taba jinin wani kenan ka zubar da jinin wani wani ya ci dukiyar wani sannan kuma wani ya taba mutuncin wani haramun ne haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha kamar yadda wannan ranar taku ta yau take da alhurma ranar goma ga watan zulhijja yace fi shahrikum hadha a cikin wannan watan naku na zulhijja kaga shi wani daga cikin ashhurul hurum sannan fi baladikum hadha a wannan garin naku mai alhurma garin makka wazala kace ala ku saurara hal ballagtu shin na isar da sako sakon da Allah ya bani ya isa zuwa gare ku wannan sahabbai suke cewa bala ya rasulullahi eh kware da gaskiya ma'aikin Allah sako ya isa to kaga na mazala sai da ya tara mutanen duniya a hajji shi ta ban kwana sai ce jinin haramun ne wani ya kashe wani ko ka rauna da wani da zai rulaka suna suna suna suna wasa da makami matasa ko da adda ko da kaca ko da makamancin wannan su ji tsoron Allah manzala sallallahu alaihi ya ambata mana haramun ne wani zubar da jinin wani kaka taba jinin wani shi yasa tsarin addini annafsu tuqtal rai ana kashe ta in ta kashe in ka zubar da jinin shi kuma za zubar da naka annafsu bin nafsi wal ayna bil ayni in ka hudda mushi ido kana jin cewa ku ku ne kai uban daba ne ka hudda mai ido kai ma sai a zo a kama ka hudda maka idanka wal uzuna bil uzni ka yanke mishi kunne ka sai ka boko sai a yanke maka kunne wal anfa bil anfi haka ka zo ka hudda mishi hancin shi ka sai zo a kyatse naka wasinna bis sinni in ka karya mishi hakuri a karya naka wal juruha qisas sauran raununuka kuma Allah yake ta sai ai qisas wannan shine karantar addini sai kowa ya zama lafiya duk mutumin da ya san in ya kashe za a kashe shi ba zai kashe sai sa Allah ce walakum fil qisasi hayatu rayuwa kenan kaga saboda ka san in kai za a maka sai ka bar wancan rayu kai ma sai ka rayu ba abin da yake musulunci dadi mazala ke cewa sallallahu alaihi wasallam jinin ku haramun ne a gare ku ku zubar da jinin ku sannan kuma wa amwalakum haka dukiyar ku haramun ce a tsakaninku kar wani ya ci kudin wani ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kar da ku ci dukiyar junanku tsakanin ta hanyar banza daga cikin hanyoyin banzan nan akwai sata ka dira haka kawai ka dauki kayan mutum ko ka shigo masallaci mutane suna sallah suna bauta wa Allah ka kunna motar mutum ka huta ka tare shi da Allah in ka je gaban Allah me zaka ce mishi me zaka ce wa Allah wannan mutumin da ka dauki mashin kishi wani yanayi ka je shi a ciki baka sani ba wace damuwa ka shi a cikin baka sani ba duk wahalhalin da zai sha suke da alaka da wannan mashin din nan sai Allah ya mushi sakamako akai Allah ya sakanta mushi ubangiji ba azalimin bawa bane Allah baya zaluntan bayin shi baya zaluntan bayin shi subhanahu wataala duk mutumin da ya doki kayan wani wallahi ya biya shi ya ka biya duk ka gama tubanka kai tuba alhamdulillah gaba ba ka kara ba amma wannan da ka doka sai an biya shi in baka da halin da zaka biya to a ci gaba da addu'a a ci gaba da aikin alheri a ci gaba da irin azumukan nan a ci gaba da nafilolin dare a tara abin abin biya tabbas sai an biya sai ka biya ba wani kalan addu'an da za a baka ka ce ai bare in kaje shikenan an kankare an wuce wajen ko ka yayi dukiyar umma ka ce bari aje ai umara ko aje a yi ake haji ba aje ka dawo zunubin ka yana ɗan wa in zana wa in saraka wannan kalmatu la ilaha illallah kenan wannan ai me yake cewa fadar Allah subhanahu wataala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha su wahi an biya su a taskan ubangiji Allah zai biya su duk wanda aka ci duke shi Allah an biya shi dan biya shi ai haka ne kawai wai bahaushe ya ce daɗiya da gobe saurin zuwa to daɗiya da kiyama kenan waɗannan mazalim raddul mazalim kai hatta da dabobi sai an yi raddul mazalim tsakaninsu fama baluka bil insan al'aqil walaqad karramna bani adama wa hamallahu fil barri wal bahri wanda Allah ya karrama shi ne ya mushi ni'ima da hankali dabba da bata san me take ba sai an yi sakamako sannan ce kunu turaba to daga adam su waɗannan abubuwa yanzu misali a ce mutum shanu ya sata ko kaza wanda su Allah zai rika azabtar da shi zuwa tashin kiyama wannan abun ya da girma mutum ya nisanci dukiyar mutane ka shiga inda babu kowa Allah yana jinka yana ganin ka ya san me kai kun juya takardu kun sassake abubuwa kun iya yadda ake daidaita abu kome ta yi daidai wallahi duka za ku bayani haɗama ce irin ta ɗan adam duk abin da ka samu ta hanyar haram wallahi in kai haƙuri Allah zai baka shi ta hanyar halal Allah zai baka shi ta hanyar halal to amma haɗama wa khuliqal insanu ajula shi dai ya za a yi hab hab hab ya tara maka shi kura Allah kiyaye duk wata hanya da kasan dukiya ce ta haram a nisance ta karkai kale kale ka ji tsoron Allah kaga yanzu da yawa daga cikin musulmi kai ka ce Allah bai sabkar da ya ayi wallazi na amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam wal yusuf yana ka kawai kawai abu ne wanda yake kawai adi jiddan har mace saboda fitina saboda jaraba in ka samu kuɗin me za ka yi shi rayuwar nan dai sai ka rayu ko ta yaya sai ka rayu da wanda ya ci daɗi da wanda ya ci ba daɗin da duka sunansu rayu ko mutuwa an ta zubar ta bari ko ɗaya a cikinsu da kai da ka ci mai daɗin da kai da ka ci marar daɗin da ban ɗaki ne kowa sai ya ta yi kowa sai ya ta yi babu wani abin da zai sake ka ajiye hankalinka abinda Allah ya baka na halal ka ci haram mata da amfani banda walakantuwar da yake biyuwa baya a kanta bari maganar lahira ba a nan duniya Allah zai mamta da sakayya na kiyaye mazala ke cewa a aradakun mutuncinku a tsakaninku haramun ne wani ya keta mutuncin wani karkace mutuncin mutum yanzu a yau a cikin musulmi akwai wanda zai rika can ka san liban ne da mutunci wallahi hatta kama yake ko bai da mutunci subhanallah kaga wannan ba lafazi bane na wanda ya kamata bai kamata musulmi wanda na farcin furcin ba ba mazalla ya tara ya tara mutanen duniya ya ce mutuncin ku tsakanin ku haramun ne kar wani ya ci mutuncin wani kai kana kana kana tutiya kana daga karan hanci akan cewa kai an san ka ai haka zaka mutun ya ce ai an san ni banni da mutunci subhanallah Allah kiyaye wa a'radakum mutuncin ku haramun ne wanda ci mutuncin wani ko da bakinka kai maganganu kan zage shi ko ka amfani da hali da hannunka ko kai amfani da mulkinka ko kai amfani da kudin da kake da ka walakantar da mutunka kaskantar da shi ka ci mutuncin shi bai halatta ka samu mutun ka je kai ka same shi a wata fada ka hige shi ka nuna cewa wani ai ba kowa bane ana samu wani da yawa a cikin zamantakewan yau da gobe masu mulki a tsakaninsu ana samun wannan da yawa 'yan kasuwa ana samun wannan da yawa tsakaninsu tsakanin hatta da magidanta a tsakaninsu ana samun irin waɗannan abubuwa kuma zala da yake wasafta mata da kufur ashir kafir cewa zamantakewa a yana ciki yanzu mace duk da irin hidimta wanda mijinta zai mata yau in yace misali zai ƙara aure to sai da hali mana Allah aka samu mara tarbiya gidan biki za ta rika kai wanda dosin shi ana tsinke shi kubar gani shi kamar kaza inda banzan mutum ne subhanallah te akwai wannan subhanallah te zama to shi duk rayuwa ko da wani ba daɗi haɗa ka da mutum kakkai da shi mutunci rayuwa faɗi gare ta faɗi gare ta kuma ka zama mutum mai neman alheri a rayuwarka ko da mutum yana ga cewa kun rabu yanzu wallahi ayyamul kadima za su bayyana mushi kai wane ne kai mutumin kirki ne duk da abu kaza da ya taso ya kamata a ce ba ai an yi ba daidai ba amma wani ya rike zuciyar shi yayi abu a cikin ruwan sanyi an rabu lahiya hatta bangaren saki Allah ke cewa wala tansawul fadla bainakum kar ku mance wannan kar a zo ai zage zage ai cin mutunci ka zagi uwarta ka zagi ubanta ta zagi uwarka ta zagi ubanka kuma ga iyanku subhanallah kawai shirme ya rasa me a cikin hankalin adam kai da kake da wannan karantarwa ina kai ina shirme a cikin rayuwa wa a'radakum mutuncinku kar wani ya ci mutuncin wani wazalla ce haramun haramun ne wani ya taba dukiyar wani ko jinin wani ko mutuncin wani yace ka hurmati yawmikum haza kamar yadda wannan ranar taku ta yau take da wannan alhurma fi shahrikum haza a cikin wannan watan naku mai alhurma zulhijja fi baladikum haza a cikin wannan garin naku na makka mai alhurma ala halban labtu zalla ce shin na isar da sako sabai suka ce ka isar ya ma'aikin Allah ga sakon manzon Allah ya zuwa gare mu ji tsoron Allah mu tabbaka waɗannan abubuwa a cikin rayuwar mu sai mu rayu lahiya mu mutu lahiya mu tashi gobe kiyama lahiya malati wa an aisha radiyallahu anha qalat qultu lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam hasbuka min safiyyata kaza wa kaza qala ba'd ar-ruwati ta'ni qasiratan فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته قالت حكيت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن وإن لي كذا وكذا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حديث الصديقة بنت الصديق زوج الصديق مي غسكيا ير مي غسكيا ماتر مي غسكيا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كده الله قال الرأي غنيتا تكي cewa nacewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasbuka min safiyata kaza wa kaza nan safiya tana daga cikin mata take annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam safiyatu bintu huyay wanda tana daga cikin banu nadir manzon sallallahu alaihi wasallam ya same ta ya aure ta a matsayin cewa mata ce a gare shi kuma tana daga cikin ummatul mu'minin ita safiya manzon Aisha take cewa hasbuka kaman ya ishe ka ko mi za ka yi da safiya ko kuma me ake kira shi da suna hasbuka min safiya ya ishe ka akan safiya kaza wa kaza aisha take cewa da kaza da kaza me kaza da kaza din nan cewa mace ce gajera kenan kamar aibanta ta ne take ita aisha take hudi wa manzala sallallahu alaihi wasallam qala ba'd ruwati wasu daga cikin masu ruwa suke cewa ta'ani qasira tana nihin me za ka yi da wannan gajeren mace kishi faƙala sai mazala ke cewa laƙad ƙulti kalimatan aisha kin faɗi wata kalma wadda laumuzijat bi ma'il bahari inda za a garwaye wannan kalmar da ruwa na teku lamazajatuhu da ta ɓata ruwan teku gaba ɗaya wannan kalmar ta furda inda za a sa wannan kalmar cikin ruwan teku irin manyan ƙusayen na duniya a ce a ɗauki wannan kalmar ta aisha a sa a ciki wannan kalmar za ta lalata wannan ruwan ta lalata kalan shi ta lalata ƙamshin shi ta lalata ɗanɗanan shi lamazajatu qalat wa hakaitu lahu insanan aisha ta ƙara cewa da na baiwa manzon Allah labarin wani faƙali sai ce mutum aisha duba ma uhibbu anna anni hakaitu insanan yace wallahi baya muni daɗi ko kaɗan labarta mini labarin wani ko kuma ni a karan kai na in bada labarin wani ya ce wa inna li kaza wa kaza ko da a ce misali zan samu kaza in samu kaza in samu kaza in ne da wani wannan abin baya mai daɗi baya halatta malik rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun sai ya ce wa ma'ana mazajatu ay khalaqatu garwayuwa mukhalaqatan garwayuwan da ya taghayyaru biha ta'amuhu wanda zai sauya dandanan ruwan wa auri'uhu haka kuma ya sauya kamshin ruwan li shiddati latniha saboda tsananin kazamtuwar wannan kalmar tayi da mutum wa qubhiha sannan kuma da idan ka ce shay qabih yani shi abinda bai da kyau kyama kyamataccen abu wa hadha min ablaghi zawajin an al-ghiba malaci wannan iya daga cikin kaiwa makura akan tsoratarwa game da yi da mutane فقالت قالت قال الله تعالى الله yake cewa wa ma yantafu anil hawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baya furci akan son zuciya duk abin da kaji ya furta in huwa illa wahayu yuha da ka dauki wannan maganar da jiddiya cewa kakka yarda kai da wani yi da mutum da zaka yi munin abin a dauke shi a zuba cikin wani ruwa zai lalata ruwan ta kowane bangare guda uku ya lalata kamshin shi ya lalata dandanan shi sannan kuma ya lalata kalar ruwan Allah kiyaye da haka ne waɗannan bayanai da muka ji sun kai makura akan sahane mu akan aikata abin da yake na yi da mutane ko cin nama mutane ko kuma abin da ya sha cin mutuncin mutane la kare mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ta bar shi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah